بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya dawo da mu wannan safiya ta alhamis safiyar ashirin da uku ga watan rajab hijirar maza Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin ga watan hudu shekarar bature ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu ci gaba da darussan mu insha Allah da muke gabatarwa a cikin karatuttuka ajin zaure a cikin littattafan aqida da fikihu na malaman magabata wanda suka wanzu akan manhaji na salaf insha Allah za mu fara da littafin al-ibana an shari'atin firqatin najiya wa mujanabatin firqatin mazmuma na babban malami Abu Abdullah Ubaidullah ibn Babba al-Uqbari Allah madaukakin sarki ya cika shi da rahma. A zuwa makon da ya gabata muka gama bayani a babin da ya kawo ayoyin alkur'ani da suka yi umarni da wajabcin lazimtan jama'a musulmi. Sannan suka yi kwaba suka tsawatar dangane da rabuwan kai. To bayan da ya gama kawo wannan shine sai ya buɗe wani babi kuma a inda yake باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة باب الذي بيان game da umarnin da annabi jira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da mutanen gidansa game da wajabcin lazimtar jama'a shine al'umman musulmi ya zama tsintsiya madaurin ki ɗaya kenan sannan za mu ji hadisan da suke magana game da at-tahzir min al-firqa su ma suka tsoratar suka yi tsawatar game da rarrabuwa game da raba kai kaga ya tafi akan tsari kenan da aka sani na hujja yana cikin alqur'ani ne da sunna sannan qur'ani da sunna a bisa fahimtar malamai magabata shi yasa ya gabatar da dalilai a cikin alqur'ani yanzu kuma zai kawo mana dalilai a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan shine farkon babin littafin juz'i shi na biyu a inda muka karkare wancan darasi shine karshen juz'i na daya ina fata an gane malam yace الحديث السابعة بعد المئة حديث نقري لبقوي أتكين جيران جير حديثا ديكاو وكما أثري أتكين وانا بكافي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مسلم المخرمي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا القوام عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة فهذه أبو هريرة الله يقارى مش يدايتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي الزراد أن الله تبتع قريش ياتي ترك السنة الخروج من الجماعة manzo Allah yake bar sunnan shi to shine asalin wato yin tawaye game da jama'a kun ji wannan shine asalin fassarar tawaye jama'a shine ne bar sunna to menene sunna kamar yadda muka ambata shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai na ɗabi'u da yanayi da maganganu da ayyuka duk wani abu da yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine malamai suka koma suna itlaqin kalmar sunna akai shi amma idan ka dauki ma'anan shi lugatan shine al'ada ko ɗabi'an wasu al'umma shi yasa al'adar da ka rayu akai ko ɗabi'anka za ka iya kiran shi sunnan mutanenka to amma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al'adun shi da ɗabi'un shi da halayyar shi ya zama abin koyi sai zama ma gaba ɗaya kalmar sunna in aka faɗi ba ma a wayar fassarar shi ta duba sai dai kawai a isharar shi zuwa ga abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to barin wannan jama'a dan an samu wasu ne da suke kokarin suna dawowa da fassara ta luga akan kalmar sunna cewa ai abin da ake ma nufi da sunna shine ka tsaya akan urfin mutanenka daga cikin masu irin wannan iddi'ai akwai wannan yaron dan gidan abubakar mahmud gumi shi ne za ku je yana cewa ai ba zai yi ka zo wa mutane da wani hadisi ka kore su daga urfinsu ba saboda an ce kowa ya tsaya akan sunnan su ne to sunnan ku shine sunnan mutanen garin ku shi yasa shi saboda ya raye sunnan uban shi in zai yi sallah baya runguma hannu da kanshi yake faɗin wannan magana yace sakin hannu yake yi saboda baya son wannan sunnan ta mutu a kai shi Allah ku ji irin wannan kaburat kalima ta kharuju min fi Allah ya kiyaye saboda haka sunna jama'a ana nufin wannan ne da shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yin umarni sai ya ce alaikum bi sunnati sunna ta shine a bar koyi gare ku idan za ku ainihin wato dubi rayuwar wasu wanda su sun ɗauki sunna ta ɗari bisa ɗari domin ku koyi da su sai ya ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin fi ba'd manzo Allah ya yarda da ɗabi'u da al'adu da halayen sahabban shi musamman halifofin shi nan guda hudu sai ya ce to su ma ku dubi nasu ku koyi da shi ina fatan jama'a an gane saboda haka barin sunnan manzon Allah shine barin jama'a musulmi shi yasa kuka ji ake kiran su da ahlus sunna wal jama'a ma'ana waɗanda suka rajistar rayuwarsu wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo a cikin rayuwar manzon Allah to shine a bar koyin su jama'a an gane to duk inda irin waɗannan mutane suke a duniya to su ne jama'a ba wai ku haɗa kanku a cikin ƙungiya kowa da ra'ayin shi ko da aƙidar shi ko da kaza ko da kaza waɗannan ba a duban su a matsayin jama'a amma duk duniya duk waɗanda suke akan sunnan manzon Allah to su ne jama'a idan ka bar abin da yake ma'arufin ladaini to ka bar jama'a kenan ina fatan jama'a na fahimta wannan shine hadisin farko daga cikin hadisan da zamu ji malam zai kawo mana na gaba hadisi na 108 قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة ابن السوار قال حدثنا آه مهدي ابن ميمون عن غيلان ابن جرير عن زياد بن آه الرياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شما وانا حديثي حروى يوم daga annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi yake cewa من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية جماعة كنجفة Abu Huraira Allah ya kara mushi yadda ya ce annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya ce duk wanda ya bar da'a to ina ma'anar barin da'a shine barin da'a ga khalifan musulunci na zamanin da ka rayu idan aka ce khalifa shine wanda al'amarin jagorancin muminan ko musulman duniya take a karkashin shi don ba a yin khalifa biyu a lokaci guda ina fatan zama an gane a karkashin wannan duk wanda al'umman musulmin duniya suka amince da shi a karkashin jagora to wannan shine khalifa kuma ko ta wani hali ya kai ga wannan matsayin jama'a an gane ko ta halin an yi mushi mubaya'a ne ko ko ta halin an je an yi wani yaƙi ne aka karkashe kowa ya naɗa kanshi ko ko a'a ya yi ji mulki ne a taƙaice dai al'umman duniya sun gamsu a cewa wane shi ne shugaban musulmai to wannan shi ne ake cewa khalifa to barin mushi da'a akan abubuwan da suke ma'aruf ina fata an gane to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara a nan kamar bin shi sallah kamar in yi wato a ɗaukan umarni a ƙarƙashin shi da makamantan waɗannan abubuwa ranar da yake man taraka fa'a duk wanda ya bar wannan yin ta'a da wa farakal jama'a kuma ya rabu da tawagan muminai shine jama'a ahlus sunna kenan sai annabi ce summa mata bayan da ya waɗannan ɗabi'u guda biyu sai ya je kwanta ya mutu faqad mata ni ta tajjahiliya Allah ya ce wallahi mutuwan ba guzawa ne babu ainihin wato alfarma ta musulunci ta tare da shi ya yi mutuwa ne irin ta maguzawa Allah ya kiyaye kuma kun ga haɗarin rabuwar kai ko musamman kuma ya zama akan son zuciya kai kai naka musamman ga inda gaskiya da mutanen sunna suke ka rabu da su to akwai haɗari ka je ka ji tsoron abin da zai kare irin wannan rayuwa hatta ta ba da ni'a قال حدثنا أبو الحسن بن سالم قال حدثنا حسن بن آه آه الحسن قال حدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا وقيع قال حدثنا علي قال حدثنا مبارك عن غيلان بن جرير عن زياد عن أبي هريرة قال daga Abu Huraira dai har wa yau Allah ya kara mishi yadda yake sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kuma na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa man kharaja min ta'a duk wanda ya fita daga karkashin da'a ga khalifan musulunci wa farakal jama'a sannan ya rabu da ainihin wato tawagan al'umma wanda suke akan sunna famata ala zalika sai je mutu akan wannan hali da ya samu kanshi fa maitatuhu jahiliya mutuwan nan nashi da yi to maguzanci ne ina fata an gane za mu ji al-imam ibnu baffa zai zo yi mana ta'aliki kamar yadda ya saba ko sannan muka gama karanta hadisan za mu dan fitar da wasu fawaid da ya kamata mu gane dan yana daga cikin ire-iren waɗannan nassoshi shine ake samun wasu suke ɗibowa sai su zo suna makawa akan wanda ya ƙi shiga ƙungiyarsu ko wanda ya ƙi yin wato mubaya'a a ƙarƙashin shugaban da su suka naɗa a ƙungiyarsu suna ɗauka akan cewa ai wannan shine tawaye har za su iya fitowa su ce to wannan ya koma maguzanci a daina jin shi sallah yanzu ya koma ga maguje ko sallama kada a yi shi haka ake samun yan ƙungiyoyi suke yi a yau kaga wannan san rai ne da san zuciya dan nasoshin ba abin da suke magana a kai kenan ba Allah ya kiyaye وقال حدثنا جعفر القاتلائي قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال اخبرنا حمام قال حدثني بقية قال وكنا مالا بقية بين شو اسمه هذا هو سيدي كما بي دبي ان تنتاشي با zamu zo mu ji malamai ma'anan sai da suka ishara akan cewa wannan riwaya riwaya ce wadda take da karfin ai istishadi da shi duk da cewa an san bakiya yana da mummunan tajlisanci an fahimta to amma tunda an samu riwayoyi kamar waɗanda muka gama karantawa tabbatattu a baya to sai a yi istishhari da shi ina fata gani malam bakiya kala yace haddathani shu'ba ibn al-hajjaj al-azd babban malami kenan amirul mu'minin fil hadith قال شيخ مالك شعبة يتي حدثني غيلان بن جرير عن زياد بن رياح an abi huraira har wa yau dai isnadi ya fice akan sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yadda shi ko yake an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala man i'tarada ummati la yahtashimu min barriha wa wala fajriha ولا يفي لذي أحدها فليس مني ومن خالف الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب للعصبية فمات فميتته جاهلية أبو هريرة الله تعالى مش يدعي أن الجيران أن شاء الله تبتع قريش ياتي من اقترب أمتي دون يفتونا فتوغا الأمة yazan abin da suka ainihin wato fuskanta na addini shi kuma sai ya zo musu ta wani fuskan yana faɗa da su ta wannan hanyar la yahtashimu min barriha wala fajriha ya daina ganin alfarman kowa mutumin kirki da dan banza baya kiyaye mutuncin kowa zai iya cin mutuncin duk wanda yake cikin wannan ainihin wato abin da ya saba wa ra'ayin da nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wala yafili bi ahadiha sannan baya kiyaye alkawarin wanda aka yi caffa akan shi mana alkawarin biyayya sai zan gaba ɗaya shi ya fita kaga waɗannan masu ɗabi'a irin na hawari ce na ɗan boko haram su ne suke da waɗannan sifofi keke da keke kamar yadda manzo Allah ke sifantawa kaga dai na farko su suke fito na fito ga al'umma sannan su ne ba sa kiyaye alfarman mutumin kirki da ɗan banza yadda za su iya faɗin magana akan jahilai haka za su faɗi akan malamai yadda za su fito su kashe malamai haka za su fito su kashe jahilai yadda za su je masallaci da mutumin kirki da na banza a jefa musu bom ba sa ganin alfarman kowa cikin su sannan ahad alkawari da yake a wuyan jagora to ba sa cika wannan alkawarin dan ba su ma amince da jagorancin shi ba ina fatan jama'a gane to manzo Allah sai ya faɗi jawabi na wannan sharadin annabi yake falaita minni wannan ba shi tare da ni kaga kenan ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man khalafa ta'a sannan wanda ya saba wa da'a da shugaba wa faraka jama'a kuma ya bar tawagan al'umma wanda suke akan sunna famata sai ya je mutu akan wannan hali annabi yace famai ta tuhu jahiliyatu mutuwan nan nashi da yi to maguzanci ma'ana ya koma kan maguzanci ne sai je musu akai Allah kiyaye faman katala tahta rayata amiyya sannan duk wanda ya mutu karkashin tutar wato a kaman a ce na'am eh shine ina hausan shi nake so ne yayi to ai kauniya larabci ne kabilanci kabilanci ina fata fahimta wato zafin kan waɗannan nawa ne muna da alaka ko na yaye ko na sifa ko na jini ko na launi ko na makamancin haka yad'u ila afadiyya yana kira zuwa ga kabilanci an fahimta ko aw yadhibu lil afadiyya ko kuma yana yin fushi zai iya yin fushi da kowa saboda an taba kabilar shi shi yanzu ba wai alfarman musulunci yake zuwa ba shi kenan mu yan arewa me yasa za a rinka yi mana kaza mu hausawa me yasa za a yi mana kaza a'a mu yarbawa ana taba mana mutanen mu mu yarbawa ba a yi mana kaza da kaza a'a mu inyamurai waɗannan su ne afariya kenan jama'a to duk wanda yake yin fushi a karkashin wannan ko duk wanda ya koma karkashin wannan cutar ne da awashi za Allah yake famata shi ma ya mutu a wannan hali fa mai ta tuhu jahiliyatu shi ma mutuwan da ya ma guzanci ne gaba sai sa mutum dan yi yunwa karshe ba abinda musulunci ya sani shine musulunci shi yasa ba dan nasoshin da suka sauka makamancin waɗanda suka zo a cikin suratul nisa da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi ba sahabbai sun yi wani irin rayuwa wanda saboda musulunci to sun iya nuna irin wannan yan uwantakan ba tare da sun haɗa jinin komai ba dan babu yan uwantaka mai ƙarfi irin na yan uwantakan musulunci ba dan gado da ba a ci ba an fahimta ko shi ma din sai daga bayani da waɗannan ayoyi suka sauka amma da tsakanin muhajirai da ansar to sun yi wannan yan uwantaka kuma sun kulla da zullin cewa idan ɗayan su ya mutu to ɗayan su zai gaji dan uwan shi amma yadda suka nuna tsakanin to su ba su nuna wannan ƙabilanci da ta'assubanci da bangaranci ba ina fatan jama'a gane don wannan ɗabi'a ne ta maguzanci sai mu kokari mu cire shi a cikin ɗabi'unmu da halayyar Allah ya kiyaye na'am wa alaikum salam za mu zo mu ji maganar da malam ya faɗi shine shin zai kai ga a hukunta cewa ya mutu akan shirka mushriki ne kenan a karkashin wannan in ya shiga wuta khalidan fiha ko ko daga nan duniya yanzu duk wanda aka gan shi da waɗannan abubuwan yanzu ya bar tawagan musulmai ya bar jama'a ahlus sunna ya koma da nashi ra'ayin yana fada yana fushi yana irin waɗannan abubuwan shin za mu buɗi baki mu ce mishi kafiri ko mun fahimta ina fahimta abin da malam ke nufi kenan za mu zo mu ji abin da ibnu bakka zai faɗi da kuma abin da malamai suka faɗi akan wannan amma a takaice dai yanzu mu ci gaba da ɗaukar shi akan zahirin abin da manzo Allah ya faɗi ya yi mutuwan magudanci ko na'am insha Allah الواحدة عشر بعد المئة ندري يقوم شادع قال حدثنا ابن محمد العطار قال حدثنا علي بن أحمد الصواق قال حدثنا زكريا بن نافع الأرسوفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد عن موسى بن عبيدة عن روح ابن القاسم ما لا روح ابن القاسم يجي حدثني أيوب السختياني ما لا أيوب السختياني شي يبان وانا حديثي شي كما يجي عن ابن جريج لقى ابن جريج عن زياد ابن رباح لقى مالا زياد بن رباح بين لقى كما لمن تابعي الماجر أبو هريرة شي كما يجي عن أبي هريرة قال لقى أبو هريرة أبو هريرة يجي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man kharaja min ba'a duk wanda ya fita daga yin da'a ga khalifan musulunci wa farakan jama'a sannan ya rabu da tawagan ahlus sunna famata sai ya je ya mutu fa mai ta tuhu jahiliyatu wannan mutuwan da yayi to shine asalin babulanci wa zakarna fil hadisi mislam yace sai ya bada labarin kwatan kwatin irin abinda muka ji a riwayar sama wa qawluhu ibn jurayj wannan ibn jurayj da muka ji ya faɗi a cikin isnadin cewa ayyuba sakhtiyan ya ce an ibn jurayj ko yace an ziyad kuwa hafa wannan kuskure ne gaskiya ba daga ibn jurai daga ziyadu ba ne asali innama huwa ayyub an ghailan ibn jarir asalin yadda abin yake shine daga ayyub as-sakhtiyani shi kuma daga ghailan dan jarir ina fata an gani mala yake haddathana isma'il ibn muhammad bin saffar قال حدثنا الرمادي قال حدثنا احمد بن القاسم بن الريان قال حدثنا اسحاق بن عباد الجبري قال waɗannan malamai guda biyu suka ce حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن غيلان ابن جرير كل جاي تفسير إسناد كده daga Ayyub daga Gailan dan Jari shi kuma Gailan dan Jari shine sai yace an Ziyad ibn Rabaha an Abi Huraira radiyallahu anhu qala Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda yake sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa man farakan jama'a duk wanda ya rabu da tawagan ahlus sunna wa kharaja an ta'a yanzu jama'a nan in mun fassara sai mu rika alakanta shi da hadisin farko da muka ji shi yasa nake cewa ahlus sunna an fahimta ko wa kharaja an ta'a kuma ya kau da kai daga yin da'a ga khalifan musulunci famata sai mutu a wannan hali famai ta tuhu jahiliyatu mutuwan nan da yayi maguzanci ne wa man kharaja ala ummati sannan duk wanda yayi wa al'umma ta kuruji ya zirbu barraha wa fajiraha ya koma yana kashe mutanen kirki da mutanen banza cikin su shine ya zirbu hum bisayfi kenan ina fata an gane wala ya hashi mu'minan bi imani baya ganin wato mutuncin mumini saboda imani shi baya jin kwarjinin mumini cewa wannan fa mumini ne ba a'a wannan kwarjinin ya fita idan shi wala ya fili bi ahadi bi ahadi baya ainihin wato kiyaye alkawarin mai alkawari ko da tsakanin waɗanda aka yi alkawari ne na zaman lafiya irin kafiran amana nan da ake cewa to baya ganin wannan cika alkawarin wani abu ne wanda ya dace a kan shi annabi ya ce falaisa lil ummati ba shi cikin al'ummata wa man qatala tahta rayata abiyatin sannan duk wanda ya koma yana yaƙi karkashin tutan kungiyanci ko kabilanci yadribu lil asabiyya zai iya yin fushi saboda wannan kabilanci aw yuqatil lil asabiyya ko kuma zai iya yin yaƙi ya kashe saboda ainihin wato wannan kabilancin faqatlatuhu jahiliyya wannan kashe-kashe da yake yi din nan shi ma magulanci ne Allah ya kiyaye حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغنجي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن زيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دقى عمر بن الخطاب ألا كان مش يتاكي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man arada bi habwa hatil janna falyalzim jama'a duk wanda ya kauna a ce yana ainihin wato cikin wani waje mai natsuwa shine habwa an fahimta ko ko kuma tsakar aljanna tsakiyar gidan aljanna ga yana aka ce yake cewa bi habwa hatil makan idan aka ce tsakar waje kamar da ake cewa tsakar gida ko ana nufin ya samu dama kenan har ya isa tsakiyar gidan shine wasafu ina fatan jama'a gani a gashi yace bi bammil ba aini za a yi bamman wannan ba'un din nan guda biyu shine kace bi habu hatil janna an fahimta ko yace larabawa sukan cewa yuqalu tabahbaha idza tamakkana tawassata al-manzil wal maqam idan mutum ya samu tsakiyar waje ya samu tsakiyar wurin zama to sai a ce tabaha kenan ya samu tsakar wajen to duk wanda yake son ya samu tsakiyar gidan aljanna falyan zinil jama'a ya lazumci abin da ahlus sunna suke akai fa inna shaytana ma'al wahidi saboda shaytan jama'a to yana samun dama ne akan wanda ya ware ya koma shi shi kadai akan ra'ayin shi wanda ya tawariya daga cikin taron mutane to shaidan ya fi samun dama a kan shi nan da nan zai je kimsa mishi abubuwa mabambanta a zuciya cewa ai kaga yanzu su ne batattu ai kaga yanzu su suke kaza ai shi kenan kuma tun yana yi a a a a a a wato a sunkurance a ɓoye har zai zo yana bayyanawa daga ƙarshe ya zo ma ya gadar ƙarfi yana ganin shi ne akan daidai shi shi kaɗai ina fata an gane wannan shaitani ne ya gina mashi wannan a zuciya Allah ya kiyaye gashi sai yake ke cewa wa huwa min al-ithnain ab'ad ma'ana gwargwadon yadda mutane ke ƙara yawa suke zamowa jama'a gwargwadon yadda shaitani ke nisantar su mutum ɗaya to shaitan ya fi samun dama a kan shi idan suka zama biyu daman da zai samu akan ɗayan nan to ba zai samu akan biyu ba in suka taru suka zama uku haka har in suka tsaya cikin tawagan jama'a to kaga akwai sauki shedan ya yi yin tasiri akan su kenan jama'a an fahimta ko Allah ya sa mu dace to ina jin bari mu ƙara wannan akwai hadisai ne da ya kawo masu ɗimbin yawa kafin sannan ya tsaya ya tattauna a waɗannan hadisan daga cikin abubuwan da za mu zo mu ji insha Allah bayan ya gama kawo waɗannan hadisan shine na farko dai za mu ji a ina ne wajihin cewa irin wannan mutumin da ya samu kanshi a irin wannan aiki ko irin wannan mummunan halayya ya yi mutuwan maguzanci ina za a tilifin ɗin shi kenan idan ya mutu kenan ba za a yi mai sallah ba ba za a yi mai likafani ba ba za a binne shi a makabatan musulmai ba sannan tun a nan duniya wanda aka gan shi a bisa waɗannan halayen shin za a iya hukunta shi da fita musulunci ina fata an fahimta wannan na daga cikin masailin sannan na biyu ire-iren yadda muke gani a yanzu ake samun wato jagorori a ɓangarorin rayuwa mabambanta shine misali a anguwan kuɗin da kuke kun haɗa wani ƙungiya ta musulunci sai kuka naɗa wani shugaba a makarantanku kun haɗa ƙungiya ta MSN sai kuka naɗa amir an fahimta shin shi kenan duk waɗannan nassoshin za a yi amfani da su akan wannan amir ɗin yadda za ka je ka ga musamman 'yan jami'oyi kansu yake hayaki a irin wannan ko a ce ai tun da amir ya ce a fita a jihadi kawai za a je a kashe mutane ina fata an fahimta eh an yi irin wannan a SDE kwanakin baya ko aka je aka kira sallah aka ce hayya alal jihad shi ke na aka je aka Allah ya kiyaye sannan ire-iren yadda ake kafa ƙungiyoyi na addini wannan kungiyar jama'atu izala wannan kungiyar fitiyan wannan kungiyar ansaru sunna wannan kungiyar ahlus sunna wal jama'a Najeriya wannan ga sunan mabambanta shugabannin waɗannan kungiyoyi shin su ne khalifofin nan da ake ishara wanda in kai wa wannan kuruji to shikenan kai ma ka ka fita a cikin mutunci da alfarman musulunci kenan shin ire-iren su ne to idan aka ce ire-iren su ne me ya fifita shugaban wannan kungiya akan shugaban wancan kungiya shine a daidai lokacin da wannan yake cewa kayi wa nashi shugaban kuruji to kai ma sai kace ai ni ma yana da shugaba a na kungiya kai ma kai musu kuruji dukan kun zama kawari kenan ko kun fahimta jama'a ko kuma a'a yadda ake da a'ammu min zalika shine irin sarakunan nan da suke ainihin wato a kasashenmu sarakunan da suka mai da kawunansu na gargajiya ko kuma har a je a ce a ga mai sanda ta ɗaya mai alfarma sarki kaza sarki musulmi da makamantansu shin su ne irin waɗannan shugabanni to duk waɗannan insha Allah su ne matsalolin da za mu tattauna a karkashin wannan babi tunda mun zo inda zai kwararo mana iya abin da Allah madaukakin sarki ya sanashe shi na waɗannan hadisai da suke magana akan waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu sai in mun zo insha Allah karatu na gaba sai mu tashi a lamban a hadisi da zai kawo na ɗari da goma sha hudu insha Allah. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Sai mu ɗauko sharhin wasu iya ko? Na. jama'a in ba manta ba a a mako da ya gabata mun fara shiga asalin doron sharhin a shi wasiya din daga inda malam ibnu taymiya ya fara ainihin wato littafin shi a inda yake bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم تسليما مزيدا wannan shine gaban farko da Malik Ibn Uthaymeen yake son ya fara sharhin shi to ya fara da sharhin fadin shi da yake bismillahir rahmanir rahim mun ji yadda ya bayyana wato nahawun shi da irabin shi da yadda kuma za a fitar da ma'anar bismillah da kuma dalilan da suka nuna fara wato makamancin abubuwa irin wannan da bismillah duk abin da mutum zai fara ya fara shi da sunan Allah banda tilawan alkur'ani nan nan fi karara Allah madaukakin sarki ya yi umarni da cewa idan za ka yi karatun alkur'ani to ka fara da isti'aza kuma alkur'ani ne yake da alfarman wannan farawa da isti'aza din kamar yadda muka yi bayani sannan muka ji cewa yadda ake kaddara fassarar bismillahir rahmanir rahim shine yana da alaka da abin da zaka yi yana da alaka da munasaban abin da zaka yi idan zaka ci abinci kace bismillah wato kana cewa da sunan Allah zan fara cin abinci shi kuma wancan da yake son yayi wa mutane wa'azi sai yake bismillahir rahmanir rahim abin da yake cewa shine da sunan Allah ne rahama mai jikai zan fara gabatar da jawabaina kaga kowa da abin da yake yi ko to gwargwadon halin da kake ciki gwargwadon inda za ka kaddara fassarar bismillah ina fata an gane to ya gama wannan bayani a karkashin bismillahir rahmanir rahim anan ne inda muka tsaya yanzu za mu tashi inda yake qawlu fadin ibnu taymiya da yake alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alladhi arsala rasulahu bil huda Allah da ya aiko manzon shi da shari'a wa dinil haqq kuma ya aiko shi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala din kulli domin wannan addini ya zama shine zai ɗaukaka akan duk wani addinin da ba shi ba wato inuwan shi zai lullube duk addinan da suke addinan ƙarya da ake tutiyar addini da su amma ba na gaskiya ba wakafa billahi shahida wannan magana kuwa da kuma gaskata wannan manzo Allah ya isa shaida a kan shi cewa lalle manzon Allah shine Allah ya aiko da addinin gaskiya ba wai sai mutane sun yi shaida ba Allah da kanshi ya isa ya shaidi manzon Allah cewa shi ya zo da addinin gaskiya ko da mutanen duniya sun karyata shi ke suna fata gani to menene shari'in da malam usaimi zai yi a karkashin wannan gaba sai ya ce da ibn taymiya yake alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah ta'ala yuhmadu ala kamalihi azza wa jalla wa ala insani yace Allah madaukakin sarki shi ake godewa a bisa daukakan shi da kuma buwayan shi da kuma cikan ni'iman da yayi wa bai Allah kaɗai ya cancanci a gode mishi a bisa wannan fa nahnu nahmadu Allah azza wa jalla saboda haka jama'a mu ma muna gode wa Allah madaukakin sarki ya annahu kamilu sifati min kulli wajh domin Allah madaukakin sarki me cikakken sifa ne ta kowace fuska wa nahmaduhu aiza har wa yau muna yaba wa Allah kuma muna gode mishi domin kalman alhamdu jama'a kalma ce da yake da ma'ana sama da ashukuru kaga menene ashukur godiya to me yasa ba a cewa ashkurullah amma sai a ce ahmadullah saboda godiya ta shukuru to akwai abin da babu a ciki amma idan ka ce hamdu to yana yana dauke da karin abin da babu a cikin shukuru ma'ana idan ka gode wa mutum akwai yiwuwan babu girmamawa a cikin godiya ina fata fahimta to wannan shi ake cewa shukuru kenan misali ɗanka ne ka sa ya maka aiki a gida da ka zo ka samu sai ka ga ya share maka ɗaki ya wanke maka kaya ya yi maka komai a matsayin shi na ɗanka da ya maka wannan biyayya kuma ya daɗaɗa maka in ka zo za ka ainihin wato gode mishi ko ko da ta hanyar yi mishi wani kyauta ko tufifi ina fata fahimta to irin wannan shakarta hu kenan ka gode mishi amma wannan godiyar babu girmamawa a ciki da kike gani ya kai wani matsayi da gobe ba za ka tashi wani aikin ba ina fata an gane to amma shi Allah madaukakin sarki ana goge mishi ne godiya wanda yake dauke da yabo da girmamawa shi yasa in za a fassara alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ga an fassara da dukkan yabo da godiya shine godiya ne wanda yake hada da yabo shine ma'ana alhamdu ina fatan jama'a an gane malam yake cewa wa nahmaduhu aidan har wa yau muna gode kuma muna yaban Allah madaukakin sarki la'annahu kamilul in'am wal ihsan domin Allah shine wanda yake da cikakkiyar ni'ima da kuma kyautatawa sai ya jawo ayan alqur'ani ya iktibasi da shi kamar inda Allah yake cewa wa ma bikum min ni'mati fa min Allah duk abin da ya same ku na ni'ima jama'a to wannan abin daga Allah ne thumma idza massakum ad-dur sannan idan wani abu na cutarwa ya shafe ku fa ilayhi taj'aru wajen Allah ne za ku koma ya yaye muku wannan damuwa ina fatan jama'a gani wa akbara ni'mati an'amaha Allah biha 'ala al-khalq irsalir rusul mafi daukaka da cikan ni'ima da Allah yayi wa bayin shi shine aiko musu da manzanni alladhi bihi hidayatul khalq domin waɗannan manzanni su ne Allah yake shiryar da halittu da su ولهذا يقول المؤلف kun ji dalili kenan da yasa ibnu taymiya yake alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yabo da godiya sun tafi daga Allah wanda ya ainihin aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya wato mun cancanci mu gode wa Allah saboda wannan ni'imar da ya mana dan da Allah bai aiko mana waɗannan manzanni ba da Allah kaɗai ya san inda za mu samu kanmu a yau da ana nan kowa na rawan banjo kowa na gudun fafalin bai san daga ina yake ba bai san ina za shi ba amma saboda taimako na Allah madaukakin sarki da kuma ni'imar shi akan sai aiko da manzali su zo su yi wa mutane bayanin menene daidai menene ba daidai ba saboda haka mun gode Allah akan wannan ni'ima wal muradu bir rasul huna al jins mala yake abin da yake nufi da manzanni a nan shine jinsin manzannin da Allah ya aiko gaba ɗayan su ba wai guda ɗaya ba فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق saboda baki ɗaya manzanni an aiko su ne da shari'a da kuma addinin gaskiya walakin alladhi akmala Allah bihi risala Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai daga cikin waɗannan manzanni wanda Allah ya mai da shi a matsayin cikamakin su wanda kuma da shi aka cika saƙon Allah gaba ɗaya shine farin jakada Muhammad dan Abdullahi tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa innahu kad khatama Allah bihi al-anbiya da zuwan manzon Allah sai Allah ya cika shi annabawa kamar yadda ake yin dan auta kenan ko wai mace ta hakura kenan daga wannan ba za ta kara haihuwa ba to shine dan auta to manzon Allah shine dan autan annabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tamma bihi al-bina da shi Allah ya cika shi dini kamar yadda annabi ya faɗi a cikin hadisi ko da annabi yace misali na da annabawan da suka gabata misalin magini ne ya gina gida sai ya zama akwai wani wuri guda da ya kamata a cike shi da bulo amma ba a cike shi ba saboda haka mutane suka zo suna ta sha'awan wannan gidan amma duk wanda ya zo sai ya ce ka sai dai duk yadda gidan ke da kyau da ma an cika sanan da sai ya cika ya wato kyan shi ya cika manzo Allah yake to ni ne wannan bulo kwaya daya da aka cike ginin da shi kaga yanzu tunda gini ya gama hatsuwa babu sauran ƙari ke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka cike ginin annabta sallallahu alaihi wa sallam kama wasafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafsahu bin nisba lil rusul kamar yadda manzo Allah ya sifanta kanshi wato da sauran annabawa karajulin gashi kaga hadisin ma kenan ko yace kamar mutum ne bana kafran wa atamma mutum ne ya gina wani katafariyan gida ya ƙarasa ginin komai an yi falasta an yi rufin an sa filin an yi tanki ina fata an gane illa maudu'i labana sai ya kasance ya rage wani waje kwaya ɗaya da ya kamata a sa bulo amma ba a sa a wajen ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake fa kana nasu ya'tuna ila hadha al-qasr mutane sai suka rinka zuwa kallon sha'awa na wannan gida wa yata'ajjabuna min kuma kowa ya zo ya gani sai abin ya burge shi ya bashi sha'awa illa mawdi hadhihi al-labna amma wannan waje da ba a cika shi ba nan ne kawai inda ake aibatawa cewa gaskiya gini ne komai ya ji amma nan dai da ba a cika ba shine matsala an fahimta ya kulu sai annabi yace fa ana labana ni ne wannan bulo din nan wa ana khataman nabiyyi kuma ni ne cikamakin annabawa kenan daga manzon Allah babu wani manzon shi yasa kamar da Allah yake bayyana a cikin alkur'ani cewa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayan ka game da tashi alkiyama wai yaushe ne sai Allah ce fi ma anta min zikra bayan ba su lura ba ai kai kanka to alama ne da yake tuna musu cewa lahiran ya zo dan da abin da aka ce an yi na ƙarshe ne rage kuma babu to da a ce ba aiko annabin ƙarshe ba da ke yanzu mu zauna mu ce ai yanzu dai duniyan da saura tunda annabin ƙarshe ne zo ba amma zuwan annabin ƙarshe alama ne na cewa tashin alkiyama ya kusanta ina fatan jama'a gani alaihi salatu wassalam kira da aminci ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin al-qasr dinnan yana na al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi wa qawlu to fadan Ibn Taymiya da yake bil huda Allah ya aiko wannan manzo da shari'a al-ba huna lil musahaba wannan bawu dinnan an kawo shi ne kawai domin ya rakiya ina fata an gane dan da an so za a iya cewa alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu alhuda Allah da ya aiko manzon shi da ainihin wato shari'a ba amma an kawo ba'un ne anan cewa bi alhuda da me aka aiko shi sai ya ce musahaba ne wal huda huwa ilmu nafi me ake nufi da shari'a shine wannan ilimi da muka yi bayani a baya ilimi ne amfani kun tuna malam dama ya mana bayani cewa ilimi nau'i biyu ne akwai ilimi mai amfani akwai kuma ilimin da yake hallaka ma abokin shi duk auke afwan ba nan bane a cikin darasi ne na jami'ul ulum da muke yi ibnu rajab ya kawo wannan a karkashin hadisi ina ganin na talatin da shida ko da biyar a daidai inda yake bayani game da nau'ukan ilimi sai ya kawo magana daga wani malamin da ya yi cewa ilimi nau'i biyu ne akwai ilimi mai amfani akwai kuma ilimi da yake hallaka ma abocin shi ilimi mai amfani shine irin wannan ilimi da mutum zai samu ya shiga zuciyar shi ya mai amfani sannan kuma ya karantar da wasu ilimin da yake mara amfani shine ilimin da ke kan harshe haka suke cewa ilmun alal lisan laysa ilmun fil qalb wato a harshe idan ya fara jawabi ya fara surutu kai ka ce karatu ya kai amma iya inda ya wannan surutun iya nan ne ake ganin ilimin yana barin wajen kai ka ce ba shi ne mai wancan karatun ba to mun fahimta to wannan ilimi ne hallakarwa kenan Allah ya tsare mu da shi to amma ilmun nafi shine shiriyar da Allah ya aiko manzon Allah ce shi yasa za ku ga manzon Allah da yake nashi ilimin nafi ne ya fi kowa aikin addinin da ya zo da shi hasali ma idan sahabbai suna son su kwaikwayi irin abubuwan da yake yi a cikin ibada sai ya ce muku sai ya ce musu ba za ku iya ba ku dai ku yi iya abin da za ku iya ma'ana shi manzon Allah ya fi kowa fahimta abin da Allah ke son a yi shi yasa ya fi kowa dagewa wajen yi har ta kai ga lokacin da yake rashin lafiya ta ajali zai iya miƙewa fa amma da ya tuna cewa lokacin sallah ya sai ce a tayar da shi kokarin shi ya je ya bauta wa Allah saboda ya san mahimmancin wannan ibadan ya fi lafiyar jikin shi an daga shi kawai sai jiri ya kwashe sai faɗi sai shi ma manzon Allah ke kai yanzu dan dan ciwon kai mutum zai ce wallahi ban da lafiya ne wallahi ba zan yi sallah ba shikenan sai ya kwanta saboda rashin sanin alfarman Allah da ake bautawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa manzon Allah da kanshi yake cewa ana asqaqu billah manzon Allah saboda wannan zai iya yin tsayuwan dare har kafafun shi su kumbura amma yanzu nan da yanzu zaka ji wani ya ce a la ikraha fi din eh addini yusur ji waɗannan ayoyin an san su ko Allah ya sa mu dace saboda haka yace huwa al-ilmu nafi wa yahtamilu an an takuna al-ba ta'diya sannan kuma za a iya fassara wannan ba'un din cewa ba'un ce wadda take iyakan cewa an fahimta ko wanda take nuni zuwa ga abu ta musamman ai innal mursila bihi huwa al-huda wa dinil haqq ma'anan wannan shine tunda an ce godiya tabbata ga Allah da ya aiko manzo to me aka aiko shi da shi iya abin da aka aiko shi da shi shine shiriya da addinin gaskiya kaga wannan bawon ya zama muta'addiyan kenan ila al-huda wa dinil haqq ina fatan jama'a gani sai yace wa dinil haqq huwa al-amalu salih abin da ake nufi da addini na gaskiya to shine aiki na gari babbar jama'a gane ko dama abin da ake bukata kenan ilimi mai amfani da kuma aiki na gari duk yadda kake da ilimi mai amfani in babu aiki na gari da saura duk yadda kai aiki na gari amma akan jahilci babu amfanin wannan aiki ina fata fahimta to ya ake samun ilimi na gari shine mutum ya koyi ilimin da manzon Allah ya zo da shi alkur'ani da sunna ya ake samun aiki na gari shine aikin ka ya dace a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutaba'atul rasul jama'a mun gane wannan da ke ko sai yace ya anna dina huwa al-amal aw al-jaza ala al-amal dan asali abin da ake nufi da addini shine aikin da kake yi ko kuma sakayya da yake biyo wannan aikin da ka aikata fa min itlaqihi ala al-amal daga cikin dalilan da suke nuna cewa addini to ya kunshi aiki ne gaba daya qauluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki da da Allah ke cewa inna ad-dina inda Allah al-islam addini kadai da Allah ya satisfy a wajen shi to shine musulunci kowa kuma ya san musulunci abubuwa ne da suke da alaka da kamar yadda yake ko akhbirni an islam sai shi a shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar wa tuqima sala ko wa tuti zaka wa tahujja baiti wa tasum ramadan so ayyuka ne na gabobi suka kunshi musulunci ashe kenan ba zai yi mutum baya aiki ba kuma ya ɗauka wai yana musulunci ina fatan jama'a gane daga dalilan da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan nan da yake cewa bainal abdi wa din as-salah abin da ke tsakanin bawa da addini shine sallah kaga wanda baya aiki irin ta sallah alaman ba musulunci yake ba kenan malam yake cewa wa min itlaqihi al jaza dalilin kuma da zai nuna cewa aka faɗi kalmar addini ya nuna sakamako ake nufi qauluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar sheka bayani game da ranan sakamako shine ranan da in kowa ya zo za a yi mai sakayya akan abin da yake aikata kaga addini anan sai zo da ma'anar aljaza addini a can kuma sai zo da ma'anar al-islam wa ma huwa al-islam al-a'malul jawarih ina fata an gane sai ya ce wal haq biddul batil shi kuwa gaskiya to shine kishiyan abin da yake ƙarya wa huwa ayil haq shi abin da ake nufi da gaskiya al mutadammin al jalb al masalih wa dar' al mafasid fil ahkam wal akhbar gaskiya shine abin da zai kai mutum zuwa ga ya aikata aiki da daidai sannan ya bar duk wani abin barna daga cikin hukunce-hukunce da kuma maganganu mana daga ayyukanka da za ka rinka aikatawa a rinka ganin kyawawan ayyuka ne sannan a rinka ganin ka bar abubuwan da suke na barna haka abin da za ka faɗi na zance a rinka jin kyawawa ne suke fitowa a ji ka bar abin da yake na barna a cikin magana wannan shi ne abin da yake nufi da bilhuda wa dinil haq sai ce qawlu fadin shi a gaba da yake yuzhirahu ala dini kulli Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a da addinin gaskiya domin ya zo ya daukake shi ya daukake shi akan duk sauran addinai sai ce hal huwa aidun ala rasuli aw ala din shin wannan ha'un din nan lamirin nan zai koma ne zuwa ga manzo ko manzan ko kuma zai koma ne zuwa ga addini shin addinin ne Allah zai ɗaukaka akan sauran addinai ko ko manzan Allah ne zai ɗaukaka akan sauran manzanni ko akan addinai sai ya ce in kana a'idan ala dinil haq idan aka ɗauke shi cewa zai koma ne akan addinin gaskiya ok ai tsallake ko qawluhu li yuzra ala din kulli allam bi ta'lim haka ne yace fadan ibnu taymiya da yace yuzira wa aljini kullihi lamun din nan litta'lil ne ma'ana wanda yake bayyana illan abin da zai biyo bayan wannan abin in ba a yi shi ba shine menene dalilin da yasa Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a da addinin gaskiya illa shine yuzira wa aljini kullihi domin ya ɗaukaka akan duk wani addinin da ba shi ba wa ma'ana li yuzhirahu ai yu'lihi ya ɗaukaku daga ala ya'lu uluwan an fahimta ko li'anna zuhur bi ma'ana al-ulu domin haka ce abu ya ɗaukaka ya bayyana to wannan abin ya ɗaukaka kenan wa minhu daga irin wannan ne ake cewa zahara dabba au zaharu dabba a alaha bayan dabba shine saman shi ko loluwan shi kenan an fahimta ko wa minhu zaharul ard daga nan ne ake cewa doran kasa ai safaha shine inda ya shimfiɗu din sai a ce doran kasa kenan kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahri hadin dabba da ce Allah yana kama mutane akan abin da suka aikata ne cewa Allah keke da keke zai yi kowa abin da yi da shi za a saka mashi to da Allah bai bar mutum guda a doron kasa ba to kaga doron kasa shine shimfiɗaɗɗen inda mutane ke rayuwa surface of the earth kenan ina fata an fahimta sai ce wal ha'u fi yazharuhu a fi yuzhirahu wannan ha'un din nan da yazo na lamiri akan kalmar yuzhirahu din nan hal huwa a'idun ala rasul aw ala shin yana komawa ne zuwa ga addinin koko ga manzon sai ce in kana a'idan ala dinil haqq idan aka fassara akan cewa zai koma ne zuwa ga addinin gaskiya kullu man qatala lidinil haqq sayakunu huwa al-ali duk wanda yake yin yaki domin daukakan addini to ishara akan cewa shine zai zama daukaki ke jama'a ku kiyaye wannan ma'ana ma'ana in dai kokarinka da himmanka da juhudinka kana yi ne domin addini ya ɗaukaka to a kwana a tashi sai al'amarinka ya ɗaukaka shi ne ma'anar jama'a an gane wannan da kyau ko la'anna Allah ta la'anna Allah yaqul domin Allah madaukakin sarki yake cewa li yuzhiru domin ya ɗaukake shi ma'anar wannan shi shi ne yuzhiru hadha dini ala dini kulli za a ɗaukaki wannan addinin akan duk addinin da ba shi ba wa alama la dina lahu da kuma akan gaba ɗaya abin da ma babu addini ta tare da shi fa yuzhirahu alaihim min babi aula to kaga wanda yake yaɗa addinin shi ma ya ɗaukaku akan waɗanda ba sa addinin kwarai shine abin da yafi dacewa ke ina fatan jama'a gani da anna man la yadina ahbata min mimman yadinu bi batil domin wanda baya addini gaba daya ya fi muni ya fi kazantuwa fiye da wanda yake addini amma na banza ina fata an gane wato shi wannan yana ma da abin da yake kira addini shi wancan gaba ɗaya ma babu shi ne gaba daya ina fata an gane sai malam yace fa idan kenan kullul adyani allati yazhumu ahlaha annahum ala haqqi سيكون دين الإسلام عليها ظاهرا ومن سواه من باب أولى kenan duk wani abu da ake kira addini a yau jama'a da wasu mutane ke bauta a ƙarƙashinsa to musulunci zai zo ya ɗaukaku a kan wannan addini ko a ina ne jama'a ballantana abubuwan da ma ba addini ba ne can asali babu shakka musulunci zai ɗaukaku a kai shi yasa ka je ko da kan youtube nan akwai clips mabambanta da ake turawa kawai ka sa a white spread of islam kaga irin abubuwan da zai zo maka a inda ba a taɓa tsammatin cewa za a musulunci ba sai ga musulunci yana it was it is the fast growing religion haka su kan suke bayyana har na suke wannan analysis din cewa sun gano cewa musulunci shine addini mafi saurin yaduwa a yau a inda ba a tsammanin za a addini a kasan turai ne a tsakankanin kasashen rasha ne da farisa da gasunan duka ana samun mutane suna shiga addinin musulunci faujan faujan ina fatan jama'a gani kaga wannan gaskata maganar Allah madaukakin sarki kenan Allah ya riga ya faɗi kuma magana Allah gaskiya ne qauluhul haqq ina fata an gane Allah ka datar da mu wa in kana aidan ila rasul idan kuma za a fassara maganan cewa zai koma zuwa ga manzon Allah ne cewa manzon Allah shi zai zama daukakakke akan duk sauran addinan ƙarya sai ya ce alaihi salatu wassalam jira da amincin Allah tabbata gare shi fa inna ma yazharu Allah rasulahu li'anna ma'ahu dinul haqq me yasa Allah zai daukaki manzon shi akan sauran addinai saboda shine kadai yake kan addinin gaskiya duk wanda ba addinin manzon Allah yake bi ba to shi ba akan addinin gaskiya yake ba malai yake wa ala kila takdirai ne akan kowace fassara aka dauka ko a ce addini ake nufi ko a ce manzon Allah fa inna man tamassaka bi hadha ad-din al-haq maganan da zamu fahimta shine duk wanda ya rike wannan addini ta gaskiya fa huwa zahiru al-ali wannan shine mabayyani wanda zai zama daukakakke jama'a saboda haka daukaka yana karkashin addinin musulunci duk wanda yake neman shi to yayi addinin kuma na gaskiya wa man ibtaga al-izza fi ghayri duk wanda yake neman daukaka amma a wajen musulunci faqad ibtaga zil aw azul lalle wannan to shi kam ya kama ganye kenan ya sakire shi ko ma'ana ya kama ƙarya kenan kaskanci zai same shi duk wanda yake neman ɗaukaka amma ba a ƙarƙashin addinin musulunci ba lalle ba abin da zai samu sai kaskanci li'annahu la zuhura wala izza wala karama illa bi dinil haqq saboda jama'a babu abin da ke bayyana mutum ya ɗaukaka shi ya sa mishi karama sai fa ta karkashin addinin musulunci ga wasu misalai akalla guda biyu da za su tabbatar da wannan a ƙasan america jama'a watannin baya an yi zaben shugaban ƙasa aka samu wani tsohon ɗan iska shine aka naɗa mu samu ɗan shugaba ko donald ko trump da allah ku duba daga lokacin da aka fara wato wannan kururuwan kamfen ɗin na nashi daga lokacin da aka fara ganin motif cewa shi zai ci har lokacin da aka ce ya ci har lokacin da aka ce an rantsar da shi har yau kowa ya san ba abin da yake nema sai ya ɗaukaku ya yi suna irin yadda zai yi fice a ko'ina a duniya amma tsakani da Allah har yau ana jin wani tasiri shi ana jin motsin shi kuma da ya zo yana bayyanawa karara cewa mafi girman abin da zai yi faɗa da shi shine musulunci da musulmai wannan abin da yake kokarin yi domin ya samu ɗaukaka sai ya zama dalilin samun kaskancin shi kuma wannan sai yake ƙara ɗaukaka musulunci sai zan arna ƴan uwan shi suka fito suna mai a menene abin nan da ake tawaga din na ana yawo a gari ana protest kwarai da gaske ana protest akan shi su fito suna faɗin cewa in dai musulmai ne matsalanka to duk ƙasar Amerika duk mun zama musulmai ko ba kalmar shahada haka suka yi ta yi ba jama'a su ma ga clip din ana ta yadawa aka samu gwamna na wani state a karkashin America din yace shi ya ma yi declaring state din shi ma gaba daya a matsayin Islamic state amma fa har ne ba ko kun fahimta jama'a sai zan abin da yake tsoro sai ya rinka yaduwa kuma har yau ba a daina waɗannan abubuwan ba har na ne za ta ga sun fito mace za ta fito tsirara amma tana cewa to daga yau ita ma fa ta zama musulma amma a haka ina fata an fahimta saboda haka a airport inda ake sauke jirgin manya-manya da jirgin shugaban kasan a nan ne aka je aka share aka ce musulman wajen ma su zo su sallah har na suka kewaye su suna sallah kaga wannan ya nemi ɗaukaka ne amma a wajen musulunci sai ya samu kaskaci shi kuma musuluncin da Allah ya alkawari shi zai ɗaukaku shi ya ci gaba da yin hikiman da ke karkashin wannan magana shine jama'a duk wanda yake neman izza falillahi izza ولرسوله وللمؤمنين yana ga Allah yana ga manzansa kuma yana ga musulmi to a musulunci ne kada ake samun daukaka da duk wanda ya nemi daukaka a wajen musulunci to kaskanci zai samu Allah ya kiyaye la'annahu la zuhura wala izza wala karama illa bi dinil haq ba a samu daukaka ko bayyana ko karanci in ba akan addinin gaskiya mutum yake ba walihada ibnu usaymin sai yake son yayi nasiha anan yace to a karkashin wannan dalilin jama'a ana ad'ukum ma'asharal ikhwa ya ku taron yan uwa ina kiran ku ila tamassuki bi dinillahi zahiran wa batina yace dan girman Allah ina kiran ku zuwa ga riko addinin Allah a bayyane ne ko ko a kore kowa ya rike addinin nan wallahi in ka rike addinin nan duk inda ka samu kanka ko da an nufaci a walakanta ka to wannan wulakancin ba za a cimma nasarar ba kuma daga ƙarshe sai ka zo ka ɗaukaka a saman masu neman su walakanta ka din wannan alkawarin Allah ne kuma ba zai faɗi kasa banza ba jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan yake cewa fil ibadati was suluki wal akhlaq game da abin da yake da alaka da ibada da dabi'a da kuma ainihin halayya wa fi da'wa ilayhi da kuma wajen kira zuwa ga addini hatta taquma al milla wa tastaqima al umma har sai an samu addinin ta samu gindin zama kuma al'umma sun zama na gari kowa ya yi kokari ya rike addinin nan a bayyane ne ko ko a boye ma'ana kada ya zama a ganin idan mutane za ka rinka yi an fahimta ko sannan kuma idan ka rike shi da gaskiya din ka rinka kira zuwa kan shi to wannan alkawarin Allah zai gaskatu kuma zai tabbata a kanka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ina jin shi ma bari mu saurara a nan sai mun zo sai mu tashi da yace qauluhu wa kafa billahi shahida Allah shine mai shaida akan wannan manzanci ko kuma akan addini Allah ya sa mu dare. Idan kun ji an fara shiga fa sharhi nan mukaddiman Ibn Taymiyyah ne ake sharhi ma tukuna. Ba a zo cikin asalin doron littafin ba tukuna. Allah ya sa mu dare. Bari mu ɗauko littafin aka yi ko? To mun karkare bayani a inda ya kawo masailun fiskau ne ko? Sai ce babu li'itikafi babin da ke bayani game da ibadar itikafi sifatul itikaf yaya sifar shi yake mana za a yi mana ta'arifin itikaf an gane ko sai ce al itikafu idan aka ce itikafi abinda ake nufi da shi mulazamatul masjid to wannan ta'arifi ne zai yi na shari'a akwai ma'anan shi lugatan a harshen larabci idan aka ce itikaf i'takafa shay'un shine al-iqama wa mulazama shine ka tsaida abu a wuri guda ko kuma wani abu ya lazimci waje daya kada ya je ko ina an fahimta ko kamar misali wanda aka kama shi aka kulle shi a gidan kurkuku to a luga za ka iya cewa mu'takifun huwa tsararre ne shi an tsare shi a wuri guda ina fata an gane to kaga ma'anan shi na luga yana da alaka da ma'anan shi ba na shari'a dan a shari'ance shi ma menene abin da ake son a gani ka tare da mai itikafi shine ya zama ya dimanci wuri guda jama'a an gane wannan kyau ko amma wannan waje da ake son a ga ya lazimta wani irin waje ne shine masallaci wanda zai tsaya yayi ibada a wajen ina fata an gane sai ya ce ali itikafi abin da ake nufi da itikafi mulazamatul masjid shine lazimtar masallaci lailan wa nahara kuma wannan lazimtar dare da rana wato ya zama ko da yaushe kana waje guda a cikin masallaci ba wai da rana ba kawai da da hadda da dare ba wai da dare ba kawai hadda rana ma'an niyyati amma kuma tare da niyya domin innamal a'malu binniya a wani wajen binniya dan in ka zo ka zauna a masallaci kana kwana kana tashi amma ba da niyyar ibada ba to babu babu ladan wannan yin kafin a ciki sannan abu na gaba wasaumi daga cikin abin da yake nuna cewa mutum na itikafi bayan ka yi niyyar lazimta cikin masallaci dare da rana kuma ya zama a yinin wannan lazimtar masallacin da kai kana azumi ina fata an gane mushtaghilan bil ibadat to idan ka lazumci masallacin ne za ka rinka yi za ka shagaltu ne kadai da abin da yake ibada duk abin da ba ibada ba to ba ka ba waɗannan abubuwa ko mun fahimta irin a zamanance da abubuwa da dama sun zo suna shagaltar da mutane to kada a ga ka shagaltu da ire-iren waɗannan abubuwa idan kana yin fita misali kada a je a ga kana ta lala kana latsa waya musamman yanzu da wayoyi shine abin da ke shagaltar da mutane ko wani analysis da na ga an fitar cewa an gano cewa a kasashe irin na Amerika yara ƙanana da basu kai shekara goma ba suna yin akalla awa shida tare da waɗannan smartphones akalla yara ƙanana fa da basu kai shekara goma ba to waɗanda suka wuce goma kuma ba to ba a Amerika ba mu ma kanmu nan awa nawa muke yi akan smartphones ɗinmu ko da yaushe kowa yana ne yana latsawa to idan kai lissafin awannin da kake ci kai ma sai ka ga kana shagaltuwa da su da yawa to in kana itikafi ba ka ba latsa waya hasali ma tun daga gida za ka baro waya ya rage za ka kashe ne ka cire sim ka cire memory card ka cire batir ka watsar da su a gefe guda amma kar ka taho da shi wajen itikafi wanda zai ce to ai za a kira ni ta ce to in dai kiran ka kaza za a yi zauna a gida sai shi kenan kaka je itikafi dan in aka je itikafi jama'a ba a lazuntar komai amma ya lalasa akwai sanda na je national mosque da ke abuja a waɗannan kwanuka na goma ƙarshe na ramadan da ake cewa ana itikafi ina fatan fahimta wallahi za ka ga adabul guda za ka ga abun mamaki jama mun fahimta ko shine za ka je ka ga yadda ake taruwa amma mafi yawan waɗanda suke a wajen wallahi kawai sun zo yawon shakatawa ne dan na rantse da Allah yadda za ka je ka ga mutane suna zaune ba za ka rinka jin ma shi'urin ana ibada ba sai dai da dare in aka tashi ana jam'in tarawih amma an gama wannan tarawih haka za ka ga an yi uu an fito waje maza da mata waɗannan su gefe nan ana tashi a cikin da ake yi tashi ba wallahi ana taɗi maza da mata wannan wace menene halaka an gama za Allah ko da ido ina fata ku fahimta sannan kuma ka ga yadda mutane ke shagaltuwa da wayoyi hatta qur'ani ma da ake yake shine akbaru zikri da ake son mutum ya lazumta to ba shine abin da ya da mutane ba kowa yana ne yana latsa waya ana chatting wani ya baro budurwan shi shi ta tattauna yanzu gashi za mu miƙe za mu tarawi sai ɗauka sai tura kalbi ko ana cikin wannan karatun daidai lokacin da zai fara kuka zai ɗauki kai in kama yanzu ma kuka nike yi a cikin sallah komai yanzu Allah haka ake yi wani ya tura a facebook ya ce to da ma ku taya na addu'a yanzu nan muna cikin addu'an kuruci kuma a taya a addu'a to kaga wannan ba ba in kaji ake ba tsakani da Allah sannan da rana akwai waɗanda ni na gansu da idanuna musamman yan Abuja nan da rana kawai sai ga abokan shi da Allah zan je dan zan dan je office in dawo sai ya maza kawai sai ya dauki muna ma da motar shi sai ya buga mota ya je su mai dawo amma kuma duk da su ne yana yin kaji Allah ya kyauta to kaga wannan maganan da malam yake cewa mushtagilan bil ibadat yana da muhimmanci mutum zai shagaltu ne da ibada zalla tarikan lil asbabi ad-dunyawiyya kun gani ko duk wani abu da yake da alaka da harkar duniya to gaba ɗaya za ka hakura da su za ka bar su gaba ɗaya illa li barurati ta illa li barurati tahsil ta'ami kadai sai abinda lalurar rayuwa ta tirsa ka zuwa ga bukatar shi ma'ana abin da rayuwanka ba zai gudanu ba sai da shi kamar ni kama abin kaga wannan ba yadda ka iya to kana cikin wannan ibadin sai aka zo lokacin sahur misali sai za a kawo ma abinci za ka iya fita ka je ka karbo ka lokaci a'a ba za a kawo maka ba siya za ka je ka yi wajen waɗanda suke siyar da abinci a waje sai ka je ka siya kana gama ci ka dawo wannan laluran da zai fitar da kai kenan amma in ba waɗannan ba babu abin da zai fitar da kai a wannan hali malam yace واشتراطه الخروج بلغا نعم mutum ya shara'i a wannan itikafi nashi cewa idan wani abu mai mahimmanci ya taso min zan fita to wannan sharaɗin banza ne ba za a lura da shi ba abun watsi ne shine mulghan ina fata an gane misali wani ya sharaɗi cewa to ya Allah zan shiga itikafi amma a cikin kwanakin idan ranar ɗaurin auren kanina ya zo zan yi maza in je in dawo ya Allah to wannan sharaɗin shirme ne ina fata an gane eh sai malam yace mubtilatu li itikafi abubuwan da suke ainihin wato lalata itikafin mai itikafi wa ma yustahabbu fi da abubuwan da aka so mai itikafi ya rika yi malam yace wa yubtilu bil khuruji illa li hajati al insan kun ga magana ko fita daga masallacin ya lalata itikafinka in ba wani bukatuwa shi ma na lalura ya fitar da kai ba misali sai kana son ka je kai ba haya kaga dai ba za ka yi a cikin masallaci ba wannan lalura da zai fita kenan shi ma kana gamawa ka dawo kada ka tsaya hira da wasu kuma a wuri ko za ka je fitsari ko wani abu makamancin haka au ta'ami ko kuma abincin shi li iyadati ga wanda ya zo ziyararka mana an kawo maka abinci ne daga gida sai ka fita ka karba ka yi wato koma au salati au afwan haka ne au ta'ami ko ko kuma abinci yace mutum ba zai fita ba walau li iyadati ko da ziyara ba zai fitar da kai ba shine kana cikin itikafin sai ka ce ga wani abu ya faru zaka je ka ziyarci wani mara lafiya to wannan ba za ka je ba ya hafuka ba aw salati janazati kai ko sallar jana'iza ba zai fitar da kai ba kana cikin itikafin nan sai aka ce ga wani ya rasu za a yi jana'iza karfe kaza to in dai kana cikin itikafin ne ba za ka fita ba aw jumu'ati kai ko sallar juma'a ba zai fitar da kai ba ina fata an gane wa yustahabbu alla yanquta an asharati ayyami sannan an so su wanda zai yi itikafi a watan Ramadan to kada yi kasa da kwana goma ina fata an gane to kun ga wannan magana cewa hatta sallar juma'a ba za ka fita yi ba to daga cikin dalilan da yasa ba a yi itikafin kenan sai a inda za a iya yin juma'a dan inda za ka kwana goma dole sai an samu ranar da zai daidai da juma'a ce mun gani kaga mako guda ne ai kwana bakwai ne a mako kuma akwai juma'a akalla za ka yi juma'a daya idan ba a samu biyu ba ma ina fata an gane to kaga in ka yi shi a inda ba a sallar juma'a za ka tirsa suka je sallar juma'a shi yasa tun farko inda za ka yi kafin ya zama inda ake yin juma'a ina fata an gane inda ake juma'an kuma a ɗayan masallatai uku da annabi ya bayyana wannan kawai shine magana a rajih ko wa yajuzu fi kulli masjid to kun ga magana ya halatta a yi itikafi a kowane masallaci masallacin nan koda irin na bayan gidan nan ne Allah ga naka illa man talzamuhu aljum'atu fa ta'ayyanu aljami sai fa ga wanda ya zan juma'a zama dole gare shi to shi sai je inda ake juma'a abin da yake nufi a nan mazaje kenan tunda maza baligi yarhamukallah juma'a lazimi ne amma ga mata su za su yi a masallatan kofar gida inda su zuwa juma'a ba lazimi bane a wajen shi a wajen su abin da yake nufi kenan wa yadkhulu mu'takafahu qabla al-fajr sannan wanda zai yi tikafi yana shiga yi tikafin ne kafin sallan asuba kafin al-fajr fa idza dakhala ba'dahu batala in aka yi sallar asuba kafin ya shiga yi tikafin ya lalace wa mutakifu al-ashr al-awakhir la yansarifu ila ahlihi illa ba'da shuhudil eid wanda zai yi kwana goma ƙarshe tunda kun ya ce akalla kai kwana goma ko to kwana goma nan zaka yi a farkon azumi zaka yi a tsakiya za kuma ka iya yi a ƙarshe to idan ka zaɓi na goman ƙarshe ne to ba za ka fita ba ba za ka koma gida ba wajen iyalanka sai an sauko idi ma'ana daga nan to ka nufaci inda za a idi ne kawai na'am za ka same a masallaci bai da hada ta kalmar ati wal mar'atu kar rajuli sannan in ana itikafi hukuncin da ke kan mace to irin hukuncin da ke kan mata ne babu bambanci ina fata an gaji na'am eh shine wal mar'atu kar rajuli yadda za a ɗauki hukuncin mata iri ɗaya ne da na maza haka abu ne ke an fahimta ko irin yadda za a hukunta mata kamar yadda aka hukunta maza ne shi ne abin da yake ne fala yasihu fi baitiha dan haka ita ma bai inganta a ce za ta yi tikashi a cikin gidanta ba dan ku dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan shi na jikin masallaci ne da ya tashi yi tikashi sai ya shigo ciki matan shi da suke son su yi su ma sai suka baro cikin gidan suka dawo ciki wannan ya taimake ni jiya da wata mata ta kira ni take cewa wai matsalan itikafin nan yaya maganan yake ne shin babu wani maganan za a iya yi a wani waje in ba masallatai uku nan ba nake gaskiya shine magana wanda yake marin jayi bisa dalilin hadisin ba a yi sai a masallacin harami ko masallacin manzon Allah ko kuma a masallacin kudu to sai dai wani tambaya kamar yadda nace wannan magana shi yake mai sai sai ta ce to kenan tunda ana son a yi intikafin ne a farfajiyar masallacin shi haramin iya inda Ka'aba yake ne ko ko hajji kewayen ma harami ne sai nace a gaba ɗaya kewayen nan harami ne sai ta ce to kenan mutum zai iya zuwa kaman sindakul at-tauhid hotel din nan na tauhid daru tauhid ya je ya zauna a ciki kuma yana yi tikafi tunda tauhid din ma yana cikin harami ko kun fahimta sai na ce a ba zai yi ba sai a cikin ƙwaryen masallacin sai ce to ai dai haram ne sai na ce ai ba haram aka je ba a masallaci dalili shine sai na ce mata ga manzon Allah gidan shi na jingine ne da masallacin amma da ya tashi sai ya baro cikin gidan ya dawo cikin masallaci Allah sa kun fahimta dan wannan shi zai baka shukurin cewa kana yi yi tikafin amma kana yi tikafin kuma ka je ka zauna a cikin hotel kana latsa remote kana duba television me ake kenan babu ko mun fahimta jama'a lallai daru tauhid yana cikin haram amma kuma ba za ka zauna a ciki da nufin cewa kana yi tikafi sai dai ka dawo nan inda za ka rinka ganin mutane ana wuce ka a sahu ana kaza ana kaza din ina fata an gani ومن أراد له ما يمنعه إتمامه من مرض أو حيض ولم يمكنه المقام خرج وعليه غرمة الاعتكاف malaman fikihu kenan yace duk wanda wani al'amari ya bujuro mishi al'amarin da babu makawa dole sai ya fita an fahimta ko kamar yana cikin itikafin nan sai wani zazzabi mai tsanani ya kama shi sai aka ce to lalle wannan sai an kai shi asibiti kaga wanda shi a shi mai lokaci a yi wane ne kuma sai ya kwana ɗaya idan za a yi mai ƙarin ruwa misali to kun ga yanzu a wajen masallaci yake yanzu ya ce to in ya tashi fita to ya fita da zillin cewa yana nan cikin hurumin wannan itikaf a lokacin da wannan laluran ta kau kai tsaye zai dawo cikin masallacin sai ya ƙara ta itikafin shi ko matan da take cikin itikafi sai bakonta na mako a na wata ya zake mata to ita ma za ta fita amma kuma a gidan da za ta je duk abin da mai itikafi baya yi ba za ta yi ba za ta kiyaye alfarman itikafin nan tana gama jinin ta na al'ada sai ta dawo ta karasa kun gane abin da yake nufi ko shine walam yumkinuhu al-maqam wannan laluran ba zai ba shi daman ya ci gaba da zama cikin masallacin ba karaja to yanzu zai fita wa alaihi hurmatu itikafi amma wannan alfarman itikafin yana nan kewaye da shi ba zai ce to ai yanzu tunda a gida nake ba hajiya eh to bari mu dan yi jima'i a'a ina fata an gane wannan abin da aka hana wala tu bashi ruhunna ko wa antum hakibuna bil masaji ba zai yi ba fa idza zala uzuruhu ada fil fawt wannan uzurin nan na kau to sai ya dawo masallaci da kakawa ya ci gaba kenan wa in sharata adam al qada'i limarad aw ghairi amma in tun farko ya yi sharaɗin cewa ya Allah in rashin lafiya ya kama ni to zan tsaye da itikatin adam kuma ba zan rama shi ba lam yufiduhu ala al-mashku wannan sharaɗin ba zai amfana da shi ba wannan shine shahararren fatawa shine tun da kai kudirin cewa kwana goma nan to sai ka cika sashi ina fata an gane wa yahrumu ala al-mu'takifi al-istimta'u laylan aw naharan la aqdu nikahi wallahu a'lam haramun ne ga mai itikafi ya ji daɗi da matar shi ta hanyar saduwa ina fata gane amma istimta'i abin da yake nufi a nan ba saduwan ma ba kadai hadda wasu abubuwa kamar runguma ko sumbatan matan shi haramun ina fata gane sai ce da daddare ne ko da rana shine an kawo maka ziyara an kawo maka kayan sawa ba za ka yi kisin matanka ba dan kun saba in za ku rabu ku ya tunda kana itikafi yanzu ka hakura bayan ka fito ku a ci gaba ina fatan gane sai yace amma la aqdu nikahi banda ainihin wato daurin aure ko kun fahimta ma'anan wannan shine a da a ce yana cikin itikafin nan sai zan an riga an sa ranar daurin auren shi sai fada daidai cikin ranakun to za a iya zuwa ɗaura auren auren ta ɗauru ko ko dole sai ya fito yi tikafa a auren da aka ɗaura ya ɗauru amma shi dai yana nan yana yi tikafa shi kun gane abin da yake nufi ko shine insha Allah sai ce wallahu alam Allah shi ne mafi sani to ya gama bayani kenan gaba daya game da abin da yake da alaka da azumi da yin kitabi idan muka zo insha Allah darasi na gaba sai mu tashi inda yake kitabul haji bayani dangane da aikin haji na amana a na watan azumi yake nufi a nan eh a gaskiya babu babu filar shi cewa sai kwana goma ina fata an fahimta oho to na gane na gane wato mutum zai iya bari saura kwana uku a ƙara azumi ya je ya shiga itikafin ko ko sai kwana goma abin da ya tabbata shine kwana goma din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi kwanaki goman karshe to domin ya dace da sunnan shi to goma karshen shi ne abin da yake daidai shi yasa a shekaran da zai yi intikafin shi na karshen rayuwar shi sai kwana ashirin ɗin karshe ina fata an gane to yana daga cikin shar'in shi ya zama kwanaki goma ina fata an gane wallahu ala ta malikum sai ana yin itikafi wajen ramadan kun ji tambayan shi za a iya yin itikafi ba watan ramadan ba za a iya yi an samu sahabbai da dama sun yi makamancin haka kamar Umar ya taba tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah na taba yin alwashi akan cewa zan yi itikafi a masallacin Ka'aba ina jin na dare ɗaya ne da yini ɗaya ko na makamancin haka manzo Allah yake tunda wannan alƙawarin bai saba shari'a ba ka je ka cika shi to ana yin itikafi ko da ba a watan Ramadan ba to a wannan ne muke tunanin mutum zai iya yi kasa da kwana goma Allahu a'lam da jama'a za mu saurara ne insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba mako mai zuwa ba za a yi karatu ba ko da zai daidai da karshen wata sai dai jama'a kamar yadda aka ambata akwai bukatan hikimar da ake wannan hutu jama'a